masa mata da suka gaje shi wato ‘yan uwa mata ne wa in su man zukira ma zukira gadon wanda aka faɗa shi ne abin da aka faɗa min ba da wasiyyatin bayan wasiya ya ce idan na mutu a mini kaza da dukiyana to a so gabatar da wasiyan biya wasiya da ya wasiya da ita ya ce a baiwa da kaza a baiwa da kaza a baiwa da kaza to shi kenan sai a basu sannan dukiyar sawa sai in uwa sai a kasa uwarsa ɗauki sudusi yan uwansa mata kowa su ɗauki rabonsu sai su ɗauki rabonsu sai uba ya gaji dukiyar audenin ko kuma bashi da aka biya masa idan sai an biya bashi ko da yake biyan bashi in mutum ya mutu shi ake gabatarwa shi ne gaba wayan kayan makar ko da yake wasiya ita baya ne cikin cikawa amma da yasi an faɗi wasiya da fari saboda himmatuwa ne kada mutum ya yi wasiya don ya mutu a ce ayi dama ciwo ne ya sa ya faɗa ko abokin gabansa ne ya ce a bashi to a bashi Allah ce a bawu iyayenku uwa da uba wa amlaku da yayanku maza da mata la ta nuna ba ku san ayyun waye nasu a garba ya fi kusacin naf'an umfani da kun gare ku ba duniya da lahira saboda haka ne akwai wanda yake zaton ɗansa ya fi masa umfani sai ya ce a ba shi dukiya to kuma ya zama ubansa shi ne fi masa umfani a duniya da lahir ai ma haka zai zama don ɗa a zuciyar uba wato ɗa a cikin zuciyar uba abu ne wanda ya zama tabbaci in kuma uban mai addini ne ba kaga ubansa ko ya mutu zai umfane shi zai masa addu'a in kuma ya tafi lahira amma zai amfane shi wa inna mal alimu bi zalika wanda ya san haka shine Allahu Allah kar ka yi zaton danka yafi kuma saboda haka Allah ya faranta muku a yi gado bai ci a baiwa da kawai ko a bai iyayen kawai ko a bai iyayen kawai ba kowa ya bashi rabansa to wannan gado nan wa ya ce a yi Allah ce farilatan min Allah wajibi ne da kaza Allah ne ya wajibta inda ya ce mutum ɗansa ne to sai ya gaje shi in ubansa ne zai gaje shi in uwansa ne za ta gaje shi in matansa ne za ta gaje shi wayan nan ba a kau da su a gado koya aka yi da uwa da uba da ɗa da da ɗa yawa da mata wayannan hudun nan ba su gauwa amma in wani waɗansu in wani dalili ya zo za a ce mutum ba zai samu ba amma ban da wayannan inna la Allah kana ya zama aliyu masani da talikansa hakiman gwani cikin abin da ya shirya musu walam ya zalmu tasban bi zalika bai gusa ba Allah wannan shine sifarsa Allah masani ne Allah gwani ne saboda a cikin haka ne ya raba wannan gado da muke faɗa.
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
to an ji Allah ya gaya mana gadon mata ko mata shine in ka mutu baka da da baka da jika shine suna da rubu'i kashi hudu a cikin komin yawan dukiyan a kasa hudu a bai ko mata ɗaya ko biyu ko uku ko hudu a ba su kashi ɗaya daga cikin hudu idan kuma ka mutu ka baɗa ko ‘ya'ya to me za ta samu shi ne za a ba ta sumuni sai an kasa takwas a ba ta kashi ɗaya sauran araba musu to ga mata kenan to wani kuma nisu kuma kuna da rabi min mata karwajikum daga abin da matanku suka mutu suka bari idan matanka ta mutu ta bari ba ta baɗa ba ba ta bar jika ba jikan kuma naka ne kai ka haife shi a kai kafi ubansa ko kuma ta haifu daga wani gida ne sai ta zo ta mutu to abinda ta bari sai a kasta hudu ka dauki a kasa biyu ka dauki kashi daya kaga nan koyaushe dai Allah yana fifita maza akan mata in lam yakun launa waladun idan ba su da da wanda kuka haihu da su ko kuma da waninku suka haihu ko kuma ba su da ɗa da suka haifu a wani gida ba in sun haifu a wani gida ma ɗan in ɗa namiji ne yana da matsayinsa uban ba dai samu rabi ba sai a kasa hudu ya ɗauki kashi ɗaya daga dukiyar matarsa in akwai ɗa ko jika naka da ka haihu da ita ko na wani da yawa bayan ka da hunna waladu idan suna da ɗa matanka ne ta mutu ta baɗa ɗan nan kuma naka ne ko na waninka ta haihu tun da kafin ka kaure ta to fa kuma rubu'i kuna da rubu'i sai a kasa hudu ka ɗauki kashi ɗaya maimakon da za a kasa biyu ka ɗauki ɗaya yanzu da aka kasa hudu ai an rage ko min mata suna daga abin da suka bari min ba da wasiyatin bayan wasiya yusi na biya da suka yi wasici da shi sun ce a musu kaza a musu kaza a musu kaza a cikin suli sun dukiya duk za a yi shi audenin ko kuma sun ce a biya musu bashi wane yana bin ta bashi ko ba su fara ba an zo an ce wane yana bin ta bashi sai an biya shi tuku sai an gama biyan duk bashi to sannan sai abin da aka tara ya saura shi ne za a bagado wal haka bil waladi ya riskar da da ɗanta na cikinta ko kuma ɗan ɗanta an riskar da wani mil mai taron malamai ɗan ɗanta ma yana matsayin ɗa na ciki walahunna rubu su ma mata suna da rubu'i don da ya faɗi da ya faɗi gadon mata tare da iyaye ne uwa da uba to yanzu ko uwa da uwa babu uwa ba uba ko kuma da uwa da uba to su suna da rubu'i min matan sun da kuka bari amma in lam yakun lakum waladun in ba ku da da amma in kana da da ba za ta samu wannan rubuyi ba wato kasa a kasa hudu ta dauki kashi daya ko kuma matan hudu ne masu dauki kashi daya su raba to abin da za a kenan amma idan baka da da ko dan da in kana lakum waladun shine ya fa in kana lakum waladun amma idan kuna da ɗa wanda ka haihu da ita ko kuma ka haihu da wata ba ita ba amma ɗa ne falahunna su musu suna da sumu ne sai an kasa takwas sai su ɗauki ɗaya su bar bakwai min ma taraktun daga abin da kuka mutu kuka bari min badi wasiyatin bayan wasiyyan da suka yi aka yi biya musu tusar da suka yi wasici biya da ita audainin ko bashi da ake bin su aka biya to waladul ibni dan dama jikanta ma yana wannan matsayin ya ta dan dama saboda shi wato ya dan da ya tare su su samu rubuyi sai su je su muni wato maimakon su samu ɗaya daga cikin hudu sai ya samu ɗaya daga cikin takwas fi zalika in kana wani ima fi zalika kulli a cikin haka kalwaladi ima ɗan ɗa kaman ɗa ne a cikin dukkan taron malamai abinda ɗa ya tare to jika ya tare amma na wajen ɗafa banda na wajen ya wanda na wajen ya su ba su gado ‘ya'yan ya mace ba su gado ‘ya'yan ɗa ne ake maka magana wannan amma ‘ya'yan ya mata su ba su gado Allah kuma shi ya san wannan hikima wayan gane rajulun idan mutum ya zamo ya mutu za a yurarsu za a gaje shi amma kalatar da kusasshe ne shi bai da ɗa bai da jika shi ne ake ce masa kalala da kusheshe bai da da bai da jika bai da uwa bai da uwa to idan haka ne abin ko mata za a gaje ta da ta mutu amma kalala da ita ma ba ta da da ba ta da jika ba ta da uwa ba ta uwa to walahu akwai gare shi ga wanda za a gada kalalan amma yana da ahun dan uwa a uktum ko yarwa amma yar uwa wato wanda wanda suka hada uwa ko dan uwa wanda yake dan uwa li abi wato dan uwa wanda yake li abi to hasilin magana an yi saɓani shi wane ne kalala malamai sun ce wanda bayi da ɗa bayi da jika ko kuma sun ce a wanda bayi da iyaye shi ne kalala amma duk dai bayi da su to shi ne ake ce kalala to idan haka ne za a gaje shi ne gadonsa kenan yadda aka faɗa falkulli idan ‘yan uwansa ne na mata wanda uwansu ta haifa, ‘yan uwa da uwa ta haifa, ba ‘yan uwa na uba ba, ‘yan uwa na uwa. To, falkulli wahidin ga kowane ɗaya nasu, min nasu, ko namiji ne, ko na mace ne. suna da sudusi sai an kasa kashi shida su ɗauki kashi ɗaya a nan in sun zo da darajar uwa amma idan sun zo da darajar uba wannan ba haka ake ba in sun zo da darajar uwa ba su ɗiban dukiya duka ko mutum kalala ne ba wanda bayi da magaji to idan ya zo za ka yi haka aka yi min mata raka daga abin da ya mutu ya bari sai su ɗauki su dusi bayan kanu amma idan sun zamo ‘yan uwan maza da mata ne amma duka uwa ne suka hada ya mutu ya bar ‘yan uwansa maza da mata amma duka uwa ya hada da su bai hada uba ba shi ne yake guda ɗaya aksarar min zalika sun fi haka yawa ba ɗaya ba amma duk da haka fa hum su shuraka masu tarayya ne fi sulusi cikin sulusi sai a raba dukiyan uku idan an raba dukiyan uku to dukansu sai su zo su daidaita ba za su ɗebe ba ko da na maza ciki in dai uwa ne kadai suka haɗa ya tafi fihi zakaruhun wawon samun namijinsu na mace za su daidai idan gadon sun an ci gadon ta wajen uwa ne to sai a ba za su ci dukiyar duka ba sai a kasa kashi uku su ɗauki kashi ɗaya su je su raba ba da zakari minin zuzanin ba idan namiji ya samu fan ɗaya mata mata samu fan ɗaya in miji ya samu fan goma sun mata mata samu fan goma don da darajar uwa suka zo amma inda da darajar uba ne shine ake ce lizzakari mislu fazilun sayyidi amma tun da yake sun zo da daraja ne na uwa to duk daidai suke idan guda ɗaya ne ta ɗauki sudusi in suna da yawa a ba su sulusi su haɗu su raba daidai wa daida wani bai fi wani ba min ba da wasiyatin bayan wasiya yusa biya da ya wasiya da ita audenin ko bashi da ake bin sa aka biya garin larin ba tare da cutarwa ba wani ba zai cutar da wani ba dukansu darajarsu ɗaya ne tun da yake darajar sun zo darajar uwa ne to wannan wa ya faɗi wannan Allah ya ce wasiyyatu min Allah wasiya ne daga Allah Allah ne ce ayi haka ka ji gado ko ko yaushe aka raba Allah sai ce shi ya raba don ga yan uwa na uwa suna da tausayin junansu ko to amma abinda Allah ya ce a ba su kenan kuma kada wani ya fi wani don darajarsu na uwa ne wallahu Allah alimun masani ne da abin da ya shirya matalikansa na gado halimun mai haƙuri ne da jinkirin hukuba ga wanda ya saba masa hadisin annabi ya keɓantar da gadon wanda aka faɗa mimman laisa fihi malum wato wanda duk aka ce zai yi gadon nan ko uwa ko uba ko da ko jika ko mata ko miji don su da mafi karfi a gado to in wani abu ko dan uwa to idan babu abin da ya hana kamar sabanin addini uba yana wani addini ɗana wani addini ba yadda zai ya gaje shi sai a tafi da dukiyar baitul mali yawa ko kuma uba yana da yana da yanci uba yana bauta nan ma ba wani wanda zai gado ɗansa ya mutu sai dai ya kuka kawai babu abin da zai gada yawa to haka dai idan babu wayannan abubuwa wajen ka wancan تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الله ce tilka wancan hukunci da aka yi wanda muka ambata na al'amarin gadon marayu da wanda ya zo bayansu gadon iyaye da na yaya da na mata da na yan uwa to hududu dai wannan iyakoki ne na Allah dokoki ne na Allah shari'an Allah ne allati ba allati hadda wanda ya iyakance ta ga bayansa liyamalu biya don su yi aiki da ita wala kuma kada kada su yadda su wuce abin da ya fada eh ka ce ai wani ba yadda ya fada na haka za a yi wa mayudi illa wanda ya biya ma Allah wa rasulahu ya bi manzon Allah cikin abin da ya yi hukunci da shi to yudiru Allah zai shigar da shi jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anharu wanda korama ke gudu a kalkashinta khalidina lafiya za su dawwama cikin za su dawwama cikin aljanna don ya bi dokan Allah saboda haka dole ne mutum in zai yi hukunci ya sani sai ya sani tukun ya aikata amma mutum in ya yi hukunci da ra'ayinsa ko da ya yi daidai da abin da Allah ya faɗa sai Allah ya sa shi a wuta kaji kun da alƙalanci kuma ya wuya ke wanda yanzu kuma abin da ake yi ana nema ne a yi kawai in ka yi abin da Allah ya ce ka yi bayan ka sani to zai shigar da kai aljanna amma idan ka yi abin da ka yi abin daidai da shari'a amma baka koya ka sani ba wannan zalunci ne Allah zai shigar da ka wuta وتلك الفوز وذلك الفوز العظيم wannan shine rabo wanda yake mai girma Allah ka ba mu rabo mai girma
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله wanda ya sabi Allah akan abin da ya faɗa na gadon nan ko kuma dukkan abin da Allah ce a yi wa rasulahu ya sawa manzon Allah cikin abin da aka faɗan nan wa ya ta'adda ya ƙetare hududa ku haddodin Allah ya ta da haddin Allah saboda yana jin daɗin duniya to shi yudu Allah zai shiga da shi naran wuta kuma in ya shiga wutan yaya za a yi Allah ce khalidan biya zai dawoma a cikin wutar walahu azabun muhin yana da azaba mai walakanci Allah sawaje wani abun yana da wuya akwai wani alkali sani na aka tara kayan macece aka kawo masa da shanu da tufafi da dukiya da kudi amma aka nemi mai babu ba mai bin musabais sai ya haɗa baki da wani daban sai aka ce ajiye ko wani zai zo ya bi shi bashi shi wannan kudin shi mutumin kuma ya mutu ya bar ɗansa guda ɗaya ne da matarsa to wannan kudin sai dahira to kaji abin da ake yi a shari'a ya cinye duk bai bai ɗan ƙanƙani ne ko shekarunsa bai kai hudu ba ya cinye duka ga can jiya mun karanta wanda ya ci dukiyar maraya ya hana dan ya hana matar to kaji ko gashi Allah ya ce in wanda ya saba ma Allah ya keta dokan Allah to Allah zai shigar da wuta ya dawwama ciki yana kuma da azaba mai walakanci na wuta Allah kiyaye mu
واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
تو أنجم مجانا قالوا ينزل سيتشن كرسل سورة wallati wanda suka zamo ya ce ya alfashi suna aikata alfasha shi ne zina min nisa kun daga matanku in an samu wanda ta yi zina to fastashidu alaihin na arba'atan minkum ku saidar da mutum hudu na ku musulmai mazajenku musulmai guda hudu su zai ta ta yi zinadin bayan shaidu idan sun yi saida a kanku cewa lallai sun yi zina to farkon musulunci babu wani doka fa'amsu kunan sai ku rike su fi buyuti a cikin gida sai ku ajiye su a cikin gida ba su fita kawai kaju a wani lokacin a farkon musulunci dokan kenan na zina wanda ta yi zina me za a yi sai dai a ɓoye ta a gida ba za ta yi cuɗanya da mutane ba maza ko mata hatta ya taɓa faunar wato har mutuwa ya cika musu har mala'ika mutuwa ya zo ya karbi ransu ba su hulɗa da kowa auye alallahu lahunna sabila ko kuma sai in Allah ya zo ya saka musu tafarki yadda za su fita to umi umiru bi zalika ammun mutane da haka farkon musulunci sannan Allah ya sanya musu mafitan shine in mutum bai aure ba masa bulala ɗari a ɗaure shi shekara guda a bakunta idan mutum ya yi aure ko ta yi aure sai a jefe ta sai ta mutu wafil hadisi a cikin hadisi lamma bayyanar har da lokacin da Allah ya bayyana dokan ya ce ga yadda za a yanzu wanda ya yi zina in bai taɓa aure ba ko namiji ko namace a masa bulala ɗari a daura shi bakunta na shekara guda kuma in ya yi taɓa yin aure an kuma sai da ya yi zinan to a jefe sai ya mutu sai annabi ce huzu anni huzu anni to ku rike ku karba a guna ku karba daga gare ni Allah ya sanya musu mafita mafitan kenan wato bulala ko kuma in ba bulala ba a jefe sai ya mutu ya fi wai a ce a boye shi a cikin gida kawai mu je wallazani ya tiya ne ha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma inna allaha kana tawwabar rahima wallazani waɗanda lamirin maza ne waɗanda kuma ya tiya ne suke aikata ta zinan ko kuma ana nufi da ludu don lamirin na maza ne walla zani to wayanda suke zina suke yin ludu minkum naku shi ma farko ba a masa doka mai zani ba farko musulunci amma lokacin da musulunci ya karfafa an sa masa doka mai karfi fa'azu ma ku cuce su ku zazzage shi don bai da mutunci ku mammare shi ku ɗauki takalma ku ta dukansa farko kenan hukuncin mai lulu fahimta bayan sun tuba suka bari wasu ha suka gyara aikinsu to fa'ari lu'anhu ma sai ku kau da kai gare su ba cuta ba dukan ba zagin su masu lulu inna la Allah kana ya zama wata waba mai kaman tuba ne ga wanda ya tuba Allah mun tuba rahima Allah mai jin kan wanda ya tuba ne amma wannan shi ma an shafe shi da ayan haddi in ana nufin zina ne kuma ana nufin lulu maludi shi abinda za a masa da wanda ya yi da wanda aka masa su kan abinda za musu kisa za musu na walakanci a tsire su babu babba babu yaro babu wanda aka masa ko ya yi amma wajen imamu shafi'i wanda ya yi lulu shi mai yin ne za a kashi wanda bai yin wanda aka masa kuma ba za a kashi ba sai a masa wani hukunci amma abinda za a yi shi ne dai mai lulu shi a tsire shi a kashi Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu ga zamani ya zo har ana bayyana masu luluwa suna da yanci har suna bayyana kansu Allah sauke tafiyan nan fa tafiya ya nisa a jama'a eh tafiyan ya yi nisa Allah kiyaye mu إنما التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما توبة كسن توبة على الله قال وان يربو تاس على نفسي مكان يتي زي كربه wanda ya ci da kansa ne ya ce shi zai karbi tuba to lillazi na wayanda ya amaluna su a suke aikin mummunan abu ne bijalatin akan rashin sani akan rashin sani ne ka aikata to Allah in ka je ka tuba Allah zai karba idan sun mutum za mutum ya sami ubangijinsa Allah akan bai san abin yana da muni ba sannan ya ji an faɗi muni abin sai ya tuba to wannan shi ne tuban da Allah zai karba sun mai tubu na sannan su tuba min karibin a kusa wato tun lokacin ba su yi gargara ba ba ya garansa zai fita ba idan shaga sai ya sai daga zai mutu ya ce ya tuba wannan an ce Allah ba zai karbi tubansa ba ba wulaka waye na ya tubu Allahu alaihim Allah zai karbi tuba kansu yakbalu tawbatan Allah zai karbi tubansu wanda suka tuba ba su sani ba sannan suka ji laifin abin sannan suka ce sun tuba ba tare da tsaurin kai ba to wayannan su ne Allah tabaraka ta'ala zai karbi tubansu wa kana Allah ya zama mutun da aliwan masani ne da halittarsa hakiman gwani ne cikin aikinsa aikatawansa da ya musu saboda Allah ya sani ka aikata laifin nan ka sani ko baka sani ba tsaurin kai kai ko kuma ba tsaurin kai kai ba da ka ji kuma ka tuba kusa-kusa ko ka ce a tukura sai lokaci ka za ka tuba to Allah shi masanin halin da talikansa suke ciki ne kuma shi gwani ne cikin aikinsa
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما to mun ji tuban da Allah yake karɓa wale sati ta mutu tuba ba ta zamo lillazi na ga wayanda ya amalu na sai a suna aikata mummuna aiki ya yi zunubi ya koma ya aikata ya yi zunubi ya koma ya aikata bai bari ba hatta ya za halara adam har lokacin da mutuwa ya zo ga ɗayansu ya ga lallai za a karbi ransa ƙala sai ya ce Allah inni tubtu lana ni kan na tuba yanzu wannan tuban firawuna kenan wala yanfa'uhu zalika wannan tuban ba zai amfane shi ba Allah mun tuba daga laifukan mu wala yaqbalu min Allah ba zai karba ba wala lazina banda wayanda ya mutu na suka mutu wa kufaru su ma suna kafirai idan sun tuba lahira ya zauna duniya yana kafirci lokacin da ya ga azaba ya ce zai tuba ko kuma sai da ya tafi lahira zai tu ya ce zai tuba wannan ma tuba ba zai amfane shi ba jama'a mu tuba ma Allah tun muna cikin jin daɗi muna da rai da lafiya Allah mun tuba maka kula kawai nan atan na lahum mun musu tanadin azaban alima azaba mai raɗaɗi Allah ka kiyaye mu azaba ما عذاب من
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
دليل سوكان wannan aya sun zamo a cikin jahiliya kafin musulunci da farkon musulunci lokacin ba san musuluncin ba idan mutum ya mutu ya bar matarsa ɗansa na cikinsa in ba ita ta haifa ba sai ya zo ya jefa bargo kanta ko kuma wani dan uwansa shikenan sai idan ya jefa mata bargo shikenan sai a nan kuma shi fayu hayyar fiya ba da shi ne kuma zai ba da zabi a gare ta bayan haka wato ta zama matarsa kenan ko ya aure ta ba tare da biyan sadaki ba ko kuma ya aure da ita ma wani ya ɗauki sadakin shi kuma ya kashe an biya sadakin don uwansa kenan ko kuma ya cuce ta bai bata ta tafi ba bai aure ta ba hali uku ko kuma ta zauna har ta mutu a cikin wannan walakanci to da can haka suke yi to lokacin da wani ya rasu ana ce masa uban kaisu ya mutu ya bar matansa sunanta kafshatu kabishatu kabishatu sunanta to ya mutu ya bata shikenan ita balansariya ne sai ɗansa kaisu kaisu sai ya ɗauki bargo ya jefa kanta ya bata shi bai kusace ta akan matansa ba kuma bayi ba ta abinci to sai ta taudun annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi mijina ya mutu uban gaisu ya banni kuma kaisu ɗansa ya ɗauke ni amma baya ciyarwa gare ni kuma shi bai banni na tafi gidanmu ba ya rike ni a ɗakinsa to shi kenan ya ce mini unki ki zauna a ɗakinki sai al'amarin allah ya zo annabin ne ya ce fara ya ce to tun da yake ne zauna a ɗakinki sai umarni ya zo daga Allah to sai wannan umarni shi ne ya zo nan ya yi halazi na amanu ya ku wayanda kuka yi imani alahilu na ku bai halatta gare ku an ta sun nisa ku gaji mata karan tilas ba ya halatta ka gaji mata amma ba na ubanka ba ko amma na dan uwanka kowa ko kani ya halatta kanin ka mutu ka gaji matarsa ya halatta saboda dalilai wanka ya mutu ka gaji matarsa ya halatta amma yaya za a yi haka za a yi ba haka za a yi ba yadda suke a jahiliya nan ba haka ba ne za ku gaje su da son ransu sannan kuma ku ba su sadaki yawa amma ba kawai tsatsauran hali ba ku aure su babu sadaki ko ku aure wani ku ɗauki sadaki ku kashe ko ku tsare su ku cutar da su a gidanku ba haka ba ne to Allah ya hana wannan ana gado amma nawa banda matan uba matan uba ko uwanka ne ko ba uwa ba wannan tsakani ta ma uwanka ne amma matan dan uwa ana gado wala ko an ya ta'aluluhun da ku cuce su ku matsa musu kwana su aure kwana su abinci wannan bai halatta ba aitamna wa azwajakum an nikahi gairku ku hana matanku su je su auri waninku ko ku rige su a gida ku kuma ba ku bukatar aurensu wannan bai halatta ba disasabu don ku tafiyar bibal da shashin da shashin ma ta wani abin da kuka ba su da can na sadaki wannan bai halatta ba ba za a yi haka ba wato ku ce sai sun biya ku sadaki na da wanda su aka biya su to bai halatta ba ila ya ci da sai in sun kawai fashi ta mummuna abu shi ne zina bayyana a bayyane sai din matan da ta yi zina ne ko kuma matan da ta guji mijinta to akwai gare ku ku matsa musu sai sun yi fansa gare ku kuma ya tara da su yi hulu sai sun yi fansa su yi hulu ba matanka za ka rike ta walakance ka wahal ta ba sai in mata wato mazinaciya ne to za a matsa mata sai ta yi fansa ta ba da sadaki wa mijin ko kuma ta yi hulu hulu hulu shine ta tuɓe kanta daga cikin wahalanka washiru unna ku zauna da mata bil ma'ruf da alayhi wato bil ijmal da kyautatawa fil qawli fadi wan nafaqati da abinci wal mabiti da kwana ku kyauta musu haka fayin karidumu ne idan kun ki su ko kun ki su to ku yi hakuri ko ba ka son da mata dai to kakuwa fasa babu wuya an taka hushayan ku ki wani abu wai Allah Allah ya sanya khairan kasiran alheri mai yawa gare su eh wala Allah ya ya hata ya ji alfihin na zalika bai an yi zuwa kun Allah ya azurta ku matan da ba ka sonta Allah ya azurta ku da ɗa mai kirki ko su haifa muku ɗa na kirki wanda in kun mutu za su muku addu'a ko a nan sha'anin duniya ma sai ta haifa fa maka ɗa wani mai jin tausayinka alhali da ba ka jin tausayinta a hadisi annabi ya ce idan mutum ya mutu duk aikinsa ya yanki sai a rufe littafin aikin mutum in ya mutu sai dai aiki uku sadaka mai gudana kankaman ka gina wani masallaci ko ka ko ka dasa wani itacen da ake ci ko kuma ilimi ka bayar wanda yake umfani ka ka karanta da ilimi mai umfani wanda yana nan iliminka ka mutu amma ilimin da ka koya mutane yana ta umfani ko ɗa na kirki da ka haihu yana maka addu'a to wayannan ne kawai littafinka da ba za a ba za a rufe ba to saboda haka ku yi haƙuri saboda haka annabi ya ce ba alheri cikin mata amma ba za a yi haƙuri a basu ba su suna rinja mutum mai mutunci in kana da mutunci sai mata tafi ƙarfinka amma mutum kaskancacce walakancacce shi kuma kan fi ƙarfinsu yanzu mutum mai mutunci yana so a yi ta ɗaga murya ana jin magana to amma walakance har duka sai mata annabi ce to ni ina so in zama mai mutunci da aka rinjaya ba na so in zama kaskancacce wanda na rinjaya Allah ce muke mu ta mene wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdayahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا to Allah nan kuma wani hukunci ne daban wanda farkonsa wai za mu ne wai na rattum idan kun nufi istibdala zaujin canja mata makana zaujin matsayin mata kuna so ku auro wata mata canjin wata mata wato biyan ɗagnutuma ita kuka sake ta kuna son ku auro wata wakada ta yi turi dahunan gindaran kun bai maɗayansu kuma tarin dukiya wato kun bata dukiya da yawa na sadaki to kuma ta tabbaci kai kake so ka tabi da ita to kar ka cuce ta komin dukiyar da ka bata ka bata tafi da shi fala ta huzu min hushayan kada ku ka dauki komai daga ciki kuma a ta huzu na yanzu ka karbe shi butanen kan zalunci wa yazman da zunubi mubinan bayanan ne kai ne ba ka son ta kuma ka zo ka dora mata wani wahala za ku yaka kada ku yaka Mhm.
wa wannan kai sabon ma da alhali alhali kada ku yaka ba ba ba ba babu amfani wal istibab li tawbih al ingari yawa wato tambayar da ya ataku zuna kwa karba wannan ta- wato tamba- wato wato um, tam- tambaya ne na- na zargi bai kamata ka yi haka ba kada ka yi haka mu je وكيف وكيف تأخذ- وكيف تأخذونه وقد فضي بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا
wa kaifa ta'uduna ya za ku karbe shi wa kad abla balukum ila balin shashin su ya shashin ku ya sadu ga shashi wato bil jima'i kun sadu da su kuma wannan saduwan shi yake tabbatar da sadaki wa kan da can sun ɗauki misakan alkawari minkun gare ku galizan mai kauri wato da can lokacin da kake son ta sa maka alkawari ta aure ka to kuma ya za ka zo yanzu ka karbi dukiya a rabu babu babu mutunci ba bai- bai bai- bai halatta ba Mhm. wa huwa ma amara Allah bihi Allah shine abin da ya umarni da shi ko a rike su da alheri ko a sake su da mutunci amma kada ka zo ba ka rike su da alheri ba kuma ka sake su ba mutunci kada ka yaka ka sake su da mutunci don ba a san wajen yadda abin zai abu kuma ka ba mu je ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
to wannan farawa ne wanda Allah tabaraka ta'ala zai mana cikin matayen da Allah ya haramta saboda haka wato daga cikin wanda ya haramta ga mata ga maza na mata ya soma da haramta matan uba don himmatuwa da shi da jaliya suna yin haka mutum ya auri matan ubansa in ba uwansa ba ne yanzu dai muka ji ai wanda wancan ya yi ko walamma kana zalika wanda ya- yayin da haka din ya zama al'amari ne mai muni ɗabi'a ne mai muni to Allah sai ɗayan tashi zai mana maganarsa kafin a jejjero sauran matan da bai halatta kawure su ba Allah ya ce wala tanki kada ku auri ma na ka abaquhum iya abinda iyayenku suka aura min nisa'i na daga mata musulmi bai auren matan ubansa illa ma kasalam sai dai abinda ya wuce gaban zuwan musulunci abin da ya wuce gaban zuwan musulunci kuwa ba a aiki da shi to sai dai haka amma in ba wannan ba bai halatta mutum ya auri mata wanda take wanda take wanda take hamsacciyansa ba inna wushi kana ya zama fahishatan alfahasha ne wa maktan da zargi dalili da za a zargi mutum wato shi ne mafi tsananin ƙiyayya wasa a sabila ya munana hanya mutum ya auri mata ubansa bai halatta ba bai kamata ba bai kamata ba bai halatta ba to mu ne حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي عرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
تبان الله ya ya keɓe ya keɓanci farkon haramci shine matan uba Allah ya ce hurimat alaikum mahatukum an haramta muku iyayenku ba za ka auri uwanka ba haka kakani na wajen uwa ko na wajen uba kaka na wajen uwa ko na wajen uba bai halatta ka aure ta ba ai kaka ma uwa ne wa banatukum da yayanku mata nan ya gami yayanka da yayan ɗanka ko da su yi ƙasa yayanka yayan yayanka yayan jikanka in dai ɗa namiji ne yana ta tafiya ya haramta maka ba za ka auri yansa ba ba za ka auri yanka ba ba za ka auri ‘ya'yan ɗanka ba ko su yi ƙasa wa ba ta kuma da ‘yan uwanku wato wanda kuka haɗa uwa da uba shaƙiƙai ko kuma ummai wanda uwanka da ita uwa ɗaya uba ɗaya ko ubanku ɗaya ko kuma uwanku ka da ita ɗaya ne amma uba kowa da nasa to bai halatta ka aure ta ba wa amma tukun da babobinku ‘yar uwan uba ba ta halatta mutum ya aure ta ba a watu a bayiku wa ajdadiku ‘yan uwan ubanku da ‘yan uwan kakanku bai halatta ka aure ta ba wa halatukum halatukum haka yafen dinku ‘yar uwan uwa ‘yar uwan uwa’ da ‘yar uwanka a kanka mata bai halatta ka aure ta ba. Kai, Allahu Akbar. Wata wani suka zo suka sami da shi da ‘yar uwanta ta tsofa ne. Wai, wai za a ba shi jikanta ya aura, jikansa ya aura. Jikan fa da shi da wannan tsohuwan uwa ɗaya ne. wai sun ga aure ya gagare shi shi za a bashi jikansa wai yarsa kenan ya wato bai halatta ba ko kaɗan bai halatta ba wa banatul ahi da yayan nan uwanka wa banatul ukti da yayan yar uwanka su ma yayansu sun shiga ba za ka wuri yanka ba ɗan uwanka ba shakiki ko li abi ko li ummi da kuma ‘ya'yan ‘yar uwanka nan ma haka shakiki ko li abi ko li ummiya wani ma kuma da iyayenku allati wanda suka zama Allah kuma suka shayar da ku matan da ka sha mamanta tun baka cika shekara biyu ba ka zo manta har sau biyar to nan ma kamar yadda hadisi ya bayyana hamsun ra'atin yi harimna tsotson maman mata sau biyar ya haramta ka aure ta ko ka aure 'ya'yanta amma a nan imamu shafi'i shi ka inda ka taɓa shan maman mata ko so ɗaya ne ko tsotso ɗaya ne lokacin baka wuce shekara biyu ba ba a yaye ka ba to ka aure ta haram ne ka aure ƴaƴan ta haram ne ka aure ƴaƴan mijinta ma da wannan nuna haram ne saboda haka an ana gari sai a kafin makwabta to in za a yi aure ya kamata a bincika wa watukum min rarati haka yan uwanku na shan mama matan da ka sha maman ta kai yan uwan yan u yan yan uwan kuka sha maman ta to ƴaƴanta sun haramta maka haka ma ƴaƴan mijinta wanda su ya aifu su wanda da wannan nonon lokacin kuka shan wannan nono sun haramta hakan babobi ta wajen shan maman haka yafen da wajen shan maman haka 'ya'yan ɗan uwa na wajen shan maman haka 'ya'yan 'yar uwa na wajen maman don hadisi ya haramta ya yace ya haru minar la'i ma ya haru minar nasbi duk abin da ya haramta daga nasaba dangantuwa to ya haramta shi ma daga shan mama to wayannan sun haramta maka wa ummahatu nisaikum da iyayen matanku bai halatta ka auri matan uwan matanka ba wala bayibukum da abin renonku jam'u rabibatin wato yar matanka da ta girma a gidanka to shi ma bai halatta ka aure ta ba shine yace Allah ya fi wujurukum wanda suke suke suke gidanku wato tare nu a gidanka to bai halatta kawaita ba min nisa kuma na matayenku matayen kuma allati da haddun bihinna matan da ya zama da ka tare da ita kun shiga ɗaki da ita to bai halatta ka wuri yanta ba amma fa in lam takunu da haltun bihinna in ba su zama kun tare da su ba fa kawar mata shi kenan sai ka yanta sai ka ce yan suke so tun ba ku tare ba to nan kan bala junaha babu laifi babu laifi mene alaikum kanku ba laifi kanku fi fi nikahi fi fi nikahi fi fi fi nikahi cikin aure fi nikahi banatina cikin auren yayansu babu laifi amma ya zafa kuma in kun rabu da su da kai haka tun ba ku sadu da uwan ba sai kace kai ka sake uwan yan ne kake so to in yan tayar da shi kenan wannan babu laifi wa halayilu amnayikum da ya mata yayin yayayenku bai halatta ka abu matan ɗanka ba allazina min asabikum wanda suke tsoron ku yawa ban bi bi lai man tabannaitum wanda banda wanda kuna kawai kwaya ce dan dan ya kai ya girma kare ne shi a gidanka ne to wannan zaka auri matansa wa ta jima haka kuma ku hada bainar utai tsakanin yan uwa na dangi ko na shan mama ku yi aure bai halatta ba kada mace da yar uwan uwanta ko yar uwan ubanta bai halatta ba kada mace da yar uwan na shan mamanta shi ma bai halatta ba to an niskar da wannan da hadisi bil jam'i baina haka kuma wato ya ce ku haɗa su bi halatta ba to haka kuma ka haɗa mata da babanta ko yafen donta da udu bi halatta ba wai juzu ka kulwa amma ya halatta ka auri kowace da alam firadi in babu ɗayan ka auri ya halatta su a nan in babu babanta za ka aure ta in babu yafen donta za ka aure ta amma ka aure su ka hana su guda bai halatta ba illa ma ka sarrafa sai dai abin da ya wuce a jahiliya na abarasayyanku abin da muwanka abin da ka fara to falajina ne ku fi nan babu laifi kanku ciki inna la ka san Allah ka ne ya zamo tun dama ga hura mai gafara ne ga abin da ya wuce duk laifin da aka yi ya wuce ya wuce rahimu mai jin kai da ku Allah shi ko mai jin kai ku ne alhamdulillah صدق الله العظيم
mai shi yana cewa assalamu alaikum ya ce allah ya gafarta wa malam allah ya kara wa malam lafiya da tsawon kwana mai albarka tambayarsa tana cewa allah shi gafarta malam mutum ne ya rubuta saki wa matarsa da ya rubuta saki wa matan sai ya ajiye ya fita sai daga baya matan sai ta ɗauki wannan takardar sakin ya matsayin sakin yake wannan sakin ya tabbata amma an ya rubuta bai ba ta ba kuma ta ɗauka ba to ko an dade tana matarsa amma ya rubuta ya sake ta bai ba ta ba sai ajiye ita kuma matan ta yi karatu da ta kata takarda sai ta ga an ce ya sake ta to wannan shigan ya tabbata
sai mai tambaya na gaba ya ce allah shiga fata malam da fata malam zai sha ruwa lafiya allah ya ƙara wa malam lafiya da tsawon kwana mai albarka tambayarsa tana cewa mutum ne bai samu ya yi lazumin safi ba sai lokacin wazifa ta zo ya zai
in suna wazifar da jama'a sai ya yi sannan ya gama ya yi lazumin nasa lazumi da wazifa daban-daban suke saboda haka lazumi shi ya fi ƙarfi amma tun da yake yana wazifan da jama'a ne to sai ya yi wazifan daga baya kuma ya lazumi sai na gaba tambayarsa yana cewa assalamu alaikum allah ya kara wa madan lafiya a tambayarsa tana cewa mutum ne ya mutu bai da uwa ba uba kuma bai da mata ko yaro amma yana da wa namiji da mace wanda suka haɗa uwa ɗaya wanda suka da uwa ɗaya sai kuma yan uwa waɗanda suka haɗa uba ɗaya a nan ya za a yi rabon gadon
nan wanda su yan uwa wanda suka haɗa uba inda maza ne su ma suna matsayin ubansu su kuma wayanci nan su ma saboda yan uwan uwa ne da duk su ma za su samu amma su mun faɗa in suna da yawa ba su sulusi idan ba su da yawa sulusi amma su yan uwa na uban nan za su iya ɗeba wato komai da komai su raba su raba ne zakarin milu hazili sai ne amma su wayancan yan uwa na uwa da su raba daidai wa daidai nasu
sai sanarwar mu na wanda ya ɗauki nauyin tafsirin ka wanda yake watsawa a yanar gizo yana na yana kan watsawa a yanar gizo sai a tuntubi wannan nambar waya sifili bakwai sifili uku bakwai bakwai takwas biyar bakwai bakwai bakwai sifili bakwai sifili uku ɗaya uku shida hudu tara biyu uku Allah sa dace Allah kuma ya saka masa da alkhairi Amin.
assalamu alaikum
sai mu ya zuwa ko salatu annabi goma Allah ya gafarta zunubanmu Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu Allah ya gafarta mu iyayen iyayenmu Allah ya gafarta wa malamanmu da malaman malamanmu Allah ya shiryar da mu ya shiryar da jama'anmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da karuwar arziki dukkan fitina Allah kade mana dukkan alheri na duniya da lahira Allah ya bamu duk abin abin da muke nema na alheri Allah ya ba mu duk abin da muke tsoron su na sharri Allah ya kare mana har a kan don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam karanta alam nashra alam nashra laka sadran kawai عنك ذلك الذي انقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك ترضى Allah sauke mana al'amuran Allah ba mu lafiya Allah ba mu kwanciyar hankali duka alherin duniya da lahira Allah ba mu dukkan abin da ya tsirni Allah sauke mana shi duka abin da muke nema Allah sauke mana shi ƴaƴanmu na musulmai Allah duk abin da suke nema na ilimin zamani da ilimin ilimin addini da ilimin zamani da hanyar rayuwa duk Allah ka ba su mai sauki Allah ka sauke mana Allah ka raba mu da wahala Allah ka raba mu da wura da wahala da baki da bakin ciki a duniya da lahira don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam مكان كأن هذا النوم وما أدرك ما ليس القدم ليس القدم خير من ألف شهر تأتى الملائكة وهو فيها باسم ربهم من كل أمر سلام هي تام الليل الفجر ألا منع البركة ألا ساء البركة على أمرهم abin da muke nema Allah ba mu albarka Allah ya ba mu mai albarka abin da Allah ya turo albarka a cikin ƙasanmu da garinmu da angoyinmu Allah ya sa albarka a cikin gidajenmu Allah ya sa a cikin hannayenmu duk abin da ya bamu Allah ya fa masa albarka